عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار ومن آل فرعون يشتكى بديهم وادي لا جرم كسيا أن ما تكون دي إلي أبن كوكي كرا نازوا غريشي شيني بوتا ودودني أبر مغنى النبي موسى أبر بوتا دودني ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة باهدا باهدا كومي أبن ذا أنبتا نازا الدنيا دا لاهرة باهدا سونا الدنيا دا لاهرة bai da abin da za a ambata masa a duniya bai da komai bai da bai da kadagar samawa da wa rabta wa jala zuluma da nura bai da abin da zai fada ya zan bauta abin banza in bar Allah wanda Musa ya zo mana da aika daga gare shi wannan marattana ila Allah ya ku jan uwana kar ku manta ba marattana makomar mu duka gaba da ila Allah zuwa ga Allah ne wannan musrifina hum ashabun nar duk wanda suka ɓata rayuwansu suka zalunci kansu suka cuci kansu suka bauta wa dodanni suka bar Allah wanda su ne babban israf kenan banna ko waɗannan su ne ashabun neri ma abuta shiga wuta ku kiyaye kanku shiga wuta
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ومن آل فرعون yace to ni dai na yi matuƙar yi muku wa'azi har muka iso nan ba abin da ban faɗa muku ba na wa'azi idan kun ki wata ran za ku tuna na gaya muku kun ki wata tazkuruna da sannu za ku tuna ma a kullakum abin da nake faɗa muku innan in ran da ku gani da ido dama shi mai wa'azi yana inzari ne wato yana yin gargadi ne ma'anar gargadi ka tsoratar da mutum wani abin da zai same shi amma ba yanzu ba amma in yanzu ne ba inzari ba ne ilam ne sanarwa ne amma in gargadi ne to abin zai same shi in nan gaba zai same shi in ya ji maganar ka to yana da fili da zai jiyar lamarinsa in kafiri ne ya musulunta idan azzalimi ne ya tuba in fasiki ne ya tuba kamun lokacin da ka faɗa ya zo amma in ga abin ne ya zo to ba ba gargadi kenan ba sanarwa wasu dan su wuna ba a gulla kun da sannan sai kun tuna abin da na faɗa muku nan kun sa abin da na faɗa muku nan nasiha ne gaskiya ne ku fiƙi ƙofofi su amuriya ilan ba ni dai na mai da lamarin tun zuwa ga Allah na sallama wa Allah wa ƙofofi su amuriya ilan ba inna Allah sani Allah basiru mai gani ne bil ibadi da bayansa yana ganin abin da duk bayansa suke tauhidi makami ne daga cikin makaman bayin Allah wato mutum da abin da Allah ya yi kace ya yarda yarda ka sallama wa Allah wal iman samun bayin Allah.
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ويريهم الله سيئات ما مكروا وهاق بآل فرعون سوء العذاب. فوجه الله sai Allah ya kiyaye shi abinda duk suka sharrin sharrin abinda suka yi masa kaidi na sai adu ma makaru miyagun tanadin mugun tanadi miyagun tanadoji da suka yi masa duka domin fir'auna ya tura mutum dubu su nemi duk inda yake bayan ya gudu ya shi ya hau wani dutse fir'auna ce duk inda yake mutumin nan da muke cewa Musa zai bata kasa a ce akwai wani ma mai bata bai bata kasa irin wannan ku bi mini shi ku kamo shi duk inda yake sai ya gudu shi mun ali fir'auna in ji hau dutse sai Allah ya kiyaye shi da zakoki namun daji kowa ya zo neman sa zai ba zai isa wajen sa ba sai ya da zakoki namun daji suka je namun daji suka halakar da wadansu wadansu suka dawo fir'auna ya halakar da su daga nan kuma shi fir'aunan ma gaba ɗaya sai Allah ya halakar da shi a cikin kogi وهو أمر إلى الله إلا بصير بالعباد وغير الله سيئات ما مكروا bayan Allah ya kiyaye shi dukkan makircin Fir'auna da mutanensa wa haka bi ali fir'auna zuhur azabi sai mummunan azaba ta halakarwa cikin kogi haka sai ya sauka bi ali fir'auna da fir'auna da akan fir'auna da mutanensa
أما يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار menene su'ul azabi din annar wuta kenan yuraduna alaiha za a bijirar da su a wuta yuraduna guduwan washiyan wato safe da yamma safe da yamma nan wato azaban kabari ne domin al-qabru awwalu manzil min manazil al-akhirah idza kana khairan fama ba'da khairun minhu wa idza kana sharran fama ba'da sharrun minhu القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قبر يكون إذا دون هنا الجنة وذاك قبر يلقم حسابي أما قومي أكي إذا الجنة هنا هنا هنا جدادي wuta kuma ba za a shiga a shige dawowa ba sai an gama hisabi amma duk abin da ake a wuta dan wuta yana kabarinsa abin yana samunsa a nan an ce ana ana bijirar da su safe da yamma kamun bayan hisabi bayan hisabi ne za a mai da su a shaddal azabi a kai su azaba wani zuciyar muni wannan kenan muzura zuna ne ya guduwan washiyan gudun washiyan an baton guduwan washiyan nan yana kama da tilkal jannatu allati nuridu min ibadina man kana taqiyan wa lahum fiha rizqun bukratan wa ashiya hazwa wa lahum rizqun fiha bukratan wa ashiya wato abincin aljanna safe da yamma ne ma'anar safe da yamma daga sha biyun dare za ka ji bature yana cewa barka da asuba in sha biyun dare ya wuce barka da asuba har zuwa sha biyun rana in sha biyun rana ya wuce sai ya ce barka da yamma daga nan kuma sai zuwa sha biyun rana to wani lokaci kenan ya saura duk lokaci kenan an gama su masu su kabare masu shiga wuta tun daga cikin kabari ana nuna musu azaba amma ba ba a shadidul azabi ba a shaddul azabi ba sai an gama hisabi a kora su su je wuta su tafi ashaddul azabi inda za su dawoma Allah ya kiyaye mu ya mata ashaddul النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غدوا وعشيا safe da yamma ko kuma a lokacin nan ana azabtar da su amma lokacin safe in ya ji a tsananta lokacin yamma in ya ji a tsananta kamun aka yi su azaba babbar azaba ta dawwama Allah ya yi uduwan washiya wa yau mata kuma sa'adu sai fa ranar da za a yi tashin kiyama an yi hisabi an gama arfilu ala fir'auna sai Allah ya gaya wa zabaniyawa masu aikin wuta arfilu ku shigar da ala fir'auna fir'auna da mutanensa a jaddal azabi a cikin azaba mafi tsananin ciwo mafi tsananin muni a nan an ce ala fir'auna to ina fir'auna ai fir'auna ne ai girma aka bashi ba yana ce ba ya ce shi an rabu kuma dare ba kana aliyan madaukaki mai musulmi ai madaukaki da mutanensa za a hada shi a haru dama ana fadawa mai girma da mutanensa ne ake kiransa alu din nan da da alibi ya ji alibi da rab'ar rato duk wanda an an faɗi wannan to wurin girma ne ko na duniya ko na gaskiya ko na ƙarya inna Allah tabi adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran al alamin wato ibrahim da danginsa kenan da zuriyarsa da imrana da mutanensa musulmi kenan saboda haka nan ko fir'auna shine a gaba da jama'arsa za a shigar da su za a shigar da su fa aura da yakdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa aura da humun nar shine a gaba ki shugabanci mutanensa ki shigar da su wuta da ya ce ma alikum illa sabilar rashadi Allah ce ƙarya yake ba sabilar rashadi ba amma qawlu fir'auna bil shid maganar fir'auna ƙarya ne ba shi wanda zai jagoranci mutane da shi ne a gaba za a tafi cikin wuta kuma a dawoma a ciki har fi zo ku shigar da ada fir'auna fir'auna da mutanensa a shaddal azabi a cikin azaba mafi tsanani
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مؤمنون أن نصيبا من النار يتهاجون في الليل يقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فألستم مغنون أنا نصيبا من النار Allah yana gaya manzon Allah ne sai yana gaya manzon sa ne yadda lamarin zai zama in sun shiga wuta wa law tare in zalimuna mawqufu da inda rabbihim yarju ba'dhum ila ba'dil qawl yaqulu alladhina tudhu lil ladina istakbaru lawla antum kunna mu'minin وقال الذين استكبروا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أنان سدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استكبروا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل أندادا وأسروا ندامة لما رأوا العذاب إذا أن shiga wuta jagororin ‘yan wuta wanda suka ɓadda mutane suka raba su da gaskiya suka hada su da ƙarya don biyan bukatunsu lokacin da za su yi jayayya ya rasu da cikin wuta ta ji yadda abin zai zama ya gudu zafa wani da zai tabbaru rauna nan da aka ja su da kudi ko da girma ko da wani dai wata igiya da ya ta ja wanda za ka ai mai gidana ne ai mai gidana ne ai mai gidana ne rabu da su mai gidana ne to masu cewa mai gidana ne mai gidana ne din nan ya ja su ko da kudi ya ja su ko da girma don saboda su biya masa bukatarsa shi dai ya raba su da gaskiya ya hada su da kansa kansa kuma ba gaskiya bane ƙarya ne bai gudu zafawu raunanan da aka ja sai su bada da da sagbaru su gaya wa manyan su masu girman kai din nan wanda su gaji shedan dama hanyar guda biyu ce hanyar gim hanyar shedan da hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam shedan da abe wastakbara lambar ta farko abe wastakbara ya iya girman kai shi shedan saboda haka wanda suke kin gaskiya suke yin girman kai duka to jagoran su sheda to sai su gaya wa manyan su masu girman kai din nan wanda suka ja su cikin bata inna kunna lakum tabaan mu ba dama a duniya ku muke bi umurninku ku muke bi umurninku muke ji muna tare da ku gashi har inda abun ya kai mu kunna lakum taba mu mun zama mabiyan ku sai abin da kuke kuka ce muke yi inna kunna lakum taba farantum mugununa anna nasiban minan nar ko za ku iya ko za ku iya wadatar da mu ku raba mu da wani abu na azabar wuta ko da yanki karami a cikin azabar wuta da yake ku ne manya a duniya kuke jagoran mu ko za ku raba mu da azabar wuta قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد sai manyan su da suka ɓadda su suka jawo su din nan da suke cewa yau dai su yi musu su yi musu nuna musu girman su mana su raba su da wani azaba na wutan da suka fada ciki manyan sai ce "Ah, ba ku ga dukan mu muke cikin wutar ba wani wanda zai iya fidda wani aida ya fidda kansa saboda da laukunna lahadainakun aka ce ko mu ba mu shiryu ba kuka bi mu muka bata tare yadda muka bata kuka bi mu cikin bata to yanzu ga dukkan mu ga muna cikin wuta gaba daya ba wanda yake da ikon fidda wani garami ba zai fidda babba ba babba ba zai fidda garami ba قال الذين استكبروا أنا قال الذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا لكم تب inna kullum fiha inna Allah qad hakama bainal ibadi ai yanzu hukunci ya kare Allah ya yi hukunci dukkan mu da mu da ku da mu jagororin da ku din ma kuma ai jagororin waɗansu ne in mu ɓadda ku saboda mu ne manyan ku ai kuma ku ɓadda waɗansu saboda kun zama manyan su Ah, inna kullum fiha inna Allah kan Allah qad hakama ya riga ya yi hukunci bainal ibadi tsakanin bayansa ya bai wa mai gaskiya gaskiya ya ba shi aljanna ya bai wa mai ƙarya ƙarya ya ba shi wuta hukuncin kenan saboda kowa ya san abin da zai yi tun daga duniya idan mutum zai zama jagorarka ka duba ka gani a cikin sahun wane ne a gaba idan a gaba akwai annabi to ka bi shi zai kai ka wajen annabi amma in a gaba babu annabi ba sahabi ba wani waliyi sai baƙaƙen abubuwa ne a cikin sahun to gabar wannan sabon ka nemi sabon da zai kai ka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam komi mutum zai baka komi mutum zai baka ya raba ka da istighfari ya ce maka ba kyau salatin annabi ba kyau la ilaha illallah ba kyau ka zagi mutane ka kafirta mutane ka zagi wali shine mai kyau to kai wa kanka qiyamul layli inna kunna lakum tawafa harantum kunna ana qala inna kullu biya inna allaha qad hadama bainal ibadi allah ya riga ya hukunci wa tsakanin bayansa
وقال الذين في النار حملت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا من العذاب وقال الذين في النار yawman min al'azab yawman حملت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار كذلك جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب sun nemi manyansu su rage musu azaba su sauke musu a matsayin- a matsayin su jagorori sun kada sun ce yau da su da su duk gabaki da ake hukunci an bai da su can wuta sai suka koma wajen mala'iku wanda Allah ya ba su gadin wuta ko za a samu biyan bukata aka koma wajen mala'iku ya kaza ya kuduran bakun ya kafin anna yawan mai azabi ya ku mala'ikun Allah ku roƙa mana Allah mana wani zo har kira har suna suke kira wani lokaci ya maliku ya tsare na rabbu kala innakum majizun ya imam malik mai gadi shugaban masu gadin wuta ka roƙa mana Allah ubangijin ka da ya mana hukunci ya fidda mu daga wutar nan mu koma mu koma duniya mu yi aiki mai kyau sai maliku ya ce a a ai an riga an gama hukuncin hukuncin shine innakum makizuna an yanke hukuncin ku masu dawwama ne a cikin wutar domin Allah ya riga ya aiki manzanni sun muku gargadi bayan manzanni malamai sun muku gargadi duk ba ku yarda ba to wanda ya ai hukunci ya gare kun zama ƴan wuta ku tura ba ku kafi anna ku roƙa mana Allah mana ya sauke mana yawman ko da rana daya min azabi daga azaba أعوذ بالله قالوا لم تكتاتيكم
قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وي kuke ce mu roƙa muku Allah ya rage ya rage muku azaba shin Allah bai aiki manzanni wurin ku bane a zaman ku na duniya Allah ya aiki manzanni ya aiki manzanni sun je muku da hujjoji bayyanannu da ayoyi bayyanannu ba ai haka ba a wurin ta ku taji ku rusulukum bil bayyinati qalu bali haka ne Allah ya aiko haka ne فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ذلك مثل muka ƙaryata su muka ce ƙarya kuke yi ku ɓatattu ne masu ɓadda mutane wai wai annaba ne masu ɓatarwa kamar yadda Fir'auna yake yake Musa yana so ne ya raba ku da addinin ku ni ku ina shiryar da ku hanyar shiriya kalu ana da mutane ku rusulukum bil bayyinati qalu bari kalu fadu shikenan sai suke Allah ya aiki manzanni muka ce ƙarya suke yi yanzu dai mu a mai da mu duniya ka ce ai lokaci ya wuce ba mayarwa duniya kadu fadu in dai haka ne kam to ku ku yi addu'a da kanku mana ba mu ne za ku roƙa mu za ku nemi mu roƙa muku Allah ba ku ku roƙi Allah da kanku mana Allah zai yarda ne ai ba zai yarda ba lokacin roƙonka ai ya wuce ana kiranka kullum wastaghfir wastaghfir li dhanbika wa sabbi bihamdi rabbika bil ashi wal khairi ka'i sai yau ne za ka ce wai za ka roƙi Allah ya fita kai daga azaba bayan ka ƙaryata manzanni amma da aure ke bin lafi bara to ai ko da sun yi addu'a Allah ba zai karba ba rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ai sun yi addu'a Allah ka fidda mu daga wutar nan ka mai da mu duniya za mu aikata kyakkyawan aiki ba irin mummunan aikin da muka yi ba Allah ya eh ta shiru kuma shiru ba da wuri ko shiru ba da wuri ko shi ne esta da larabci haka ake koran kare esta gafara ko shiru to daga nan ba za su sake yin magana ba an kukkulle su a cikin wuta kuma kowa ma bai san inda kowa yake ba Allah ya kiyaye mu amma da urke bi lafi zarar Allah zai karbi addu'an kafiri ne ai ba zai karbi addu'an kafiri ba wannan ne kan ba zai karbi shi Allah ne mai karban addu'a ne domin ya zai faɗa mana nan gaba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ba wai ya fasa karban addu'an bane a addu'an kafiri ne wanda aka yi masa wa'azi kuru-kuru da hujjoji da komai ke ƙarya kake yi ƙarya kake yi ba mu yadda ba ƙarya ne ba mu yadda ba ƙarya ne ya dage a sake nuna masa ƙarya ne mu yadda ba to in an yi haka da shi to sai a kawo a hada shi da azaba wannan kamshi ya yi kansa ta shi wa kansa da kansa ya tabbata yake ina azabar ta zo mu gani ina azabar mu je hazarwa da kuntum salihin ina azabar hadin albaki ina kuntum min salihin kawo mun azabar in je gaskiya ne kawo mun azabar sai ya sha yin rashin kunya a fadan Allah a gaban annabin Allah sannan a ce masa ai yanzu ka mu ka gare amma ba haka ba Allah yana karban addu'an shugaban kafirai ma balle kafiri iblis ya ce rabbi anzirni ila yawmi yub'athun ba shi ne shugaban kafirai ba shi ne yace rabbi ya Allah ina roƙonka anzirni ka dakatar da ni karka matar da ni yanzu zuwa yaushe har zuwa ranar tashin kiyama Allah ya ce innaka minal munzirin na karba amma ba duka ba zan dakata maka ila yawmi ila yawmi waqtil ma'ruf har zuwa lokacin da ni na san shi lokacin karewan mutane dukkan mutane sai sun kare da karshe in kashe ka kaga Allah ya karbi addu'ar kafiri mugun kafirin shugaban kafirai ba amma irin waɗannan masu rashin kunya a gaban Allah a gaban manzanni to in sun roƙi Allah ya fitar su daga wuta Allah ba zai fitar da su daga wuta ba amma shedan ai shine babban kafiri an ce ya taba kaiwa gaisuwan girma wajen fir'auna lokacin da fir'auna yake mulki shedan ya je kai masa gaisuwan girma ya gane shi so gane juna ce na zo ne in kama ka girma ce ai na girma ai duk a cikin albarkacin ku muke gaci abin da muke ne cikin albarkacin ku ne sai ɗaya ce wane ni wane ni ba ka ji ina cewa inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina ji tsoron Allah ubangijin tarihi kai kuma kace an rabu kuma lale ai ka ji ni ga ta karfi na yanzu ka wuce ta a duk abin da muke dai ai cikin albarkacin ku muke ci a ka karfi na ka karfi na ni ina ce inni akhafu Allah rabbal alamin kai kana ji an rabu kuma lale an rabu ni ne ubangijin ku babban ubangiji ai yanzu ka fitar ki a ranka yau ka karfin ka ba amma to ba haka ba ranka dade yanzu dai kai a ganin ka ni a gani na ta kowa mu ne cikin halittar Allah kai Fir'auna domin annabi ya ce Fir'aunu Fir'auni a shaddu min Fir'auna Musa ba don ranar badar annabi ya ce Fir'aunan sa ya Fir'aunan Musa muni ba to ba da ba kafiri kuma Fir'auna amma ranar badar annabi ya ce fir'auni da aka kawo abu jali aka daura kunnen sa aka jaki ki aka kawo gaban annabi abdullahi mas'udi ya kawo shi yace ai na same shi yayi kusan mutuwa har ma nayi masa nasiha ka duba ka shiga musulunci ka maji la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu ya faɗa wa annabi muhammadu yace ni ba za ka ji wannan baki na ba wai abu jali ba zai mutu ba wai har abada ba za ka ji wannan ba har abada ba to da yanzu ya faɗa annabi ga abin da Abu Jahl ya faɗa da na ƙara sanda sai na ƙara sashi da na ƙara sashi gashi na kawo shi yace fir'auni ya shaddu fir'auna Musa fir'auna na ya fir'auna Musa muni fir'auna Musa da ya ga mutuwa ya ce la ilaha illallah amanu bihi banu isra'ila ni ko fir'auna na ya ga mutuwa iri gira ma har abada bai so na bai karɓa musulunci na ba don haka ba to shi da suka yi haka ni dai a gani na fir'auna kafi wani kafi kowane kafiri ni a gani na sharri kai kuma ganin ka na kowane mummunan mutum cikin halittar Allah muni yace har wannan haka ne hal lana har ma na zalisun muna da wani na uku a duniya yace akwai man akala duniya bi tariqi al-akhirah duk wanda ya nuna addini amma ba ruwansa da addini don ya ci duniya ne kawai ya nuna son addini ma ba ruwansa da shi amma yana bayyana shi don ya samu duniya ya hau ya ci duniya ya bayyana addini wannan shi ne na ukun mu a mai da hankali a mai da hankali wai na ukun shi ke dan da fir'auna mutumin da ya bayyana addini amma ko ba ruwansa da shi amma ya haka ne don ya samu duniya ya nuna mutan shi mai addini ne shi mai tsoron Allah ne shi mai tausayi ne shi mai kaza kaza ne ba ruwansa da addini a zuciyarsa wataƙila ba in ba kowa ba zai sallah ba to wannan mutum shi ne na ukun fir'auna wanda ke dan yace ya fi kowa muni shine na ukun fir'auna da abu jalin da ya fi kowa muni mai da hankali ke ba لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يا رسول الله kai hakuri lokaci ya yi kusa ai ka ji fir'auna mun koro maka kistar fir'auna a cikin qur'anin nan da yawa da karshe na ce man sun ma agaran akarina muka halakar da su a cikin ruwa to kai hakuri alkawari na ne manzanni na gaba daya na yi alkawari zan taimake su inna da nan su rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya mun ɗauki alkawari za mu taimaki manzanninmu da wanda suka yi imani da su tun daga duniya balle fa lahira cewa wa yattu annabiya bi ghairi haqqin ko yattu annabiyi da bi ghairi haqqin ko yattu annabiya bi ghairi haqqi wannan kaddara in ta biyo kan mai gaskiya wa yattu alladhina ya'muruna bil ismi min an-nasi to shi ainihin annabin Allah mursali ba za a kashe shi da wurin a fagen dagan yaki ba amma in ta bayu a wani wuri in Allah ya ga dama sai kafirai su samu nasara a kansa wa tilka layyamu dawiha bainan nasi shin kam ina babban nasara take bayyana ne ran da babban shi kafiri in ya za in ya samu nasara a kanka me zai maka ne kashewa to kai ya mai da kai wajen Allah ya mai da kai wajen Allah ya kashe ka waye ba zai mutu ba shi kafirin da ya kashe ka ba zai mutu ba ne wani ya tuntune illa mata ruhuru a'a wurin bayyanan nazara ga jama'a guda biyu wannan ga ta hannun dama ga wannan hannun hagun suna kallon juna sun san juna wa'annan na daman nan za su shiga aljanna ba mai hanawa na hagun din nan za su shiga ba mai hanawa rannan ina ne nazara ta bayyana masu shiga aljanna ba hanawa saboda haka don kafurai sun samu karfi sun wahal da mutane wannan duk musiba ce da Allah yake kawowa a kan mutane musamman mu irin mu yadda muke din nan ubangiji ya ce walan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila har abada Allah ba zai ba da hanya wa kafirai akan muminai ba to ai zamowan muminai din ne yayi wuya yanzu sai muka zama musulmi don Allah ce bai ce walai ya karan lahu bil kafirin ala al muslimina sabila ba mu musulmi ne mu'mini a cikin mu ba su da yawa walakin akthar nas la yu'minun saboda haka annabi kai hakuri lokaci yayi kusa inna rasul rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad za mu taimaki manzannin mu ba su da tun daga duniya wa yawma yaqumul ashhad har balle fa ranar tashin kiyama ranar da shaidu za su tashi shaidu wanda za mala'iku da za su shaida akan annabawa sun isar da aika da mutane wanda za su shaida wa annaba sun isar da aika da mala'iku masu rubutu za su kawo shaida kowanne da nan kowa zai zo zai zo zai zo da mai shaidarsa ranar da Allah zai tada matattu to nan za a ga kowa an zo an masa da ba tare da Allah bai san abin da ake yi ba amma ga shaidu rubutun rubutu da ka rubuta ikra kitabika ira ikra kitabaka ka karanta littafin ayyukan kai da kanka za ka yi wa kanka za ka yi wa kanka shaida sannan wurin da aka yi laifin ya zo ya shaida lokacin da aka yi laifin ya zo ya shaida duk abubuwan da suka gani sai har aka hannaye da kafafuwa da kiduduna duk zo su yi mutum shaida hannu da ke lalle ya sa ni na kama abin da yake haramun kafa da ke lalle ya kai da wurin haramun ido ya ce ya sa ya nuna mini haramun kunne ce ya yadda ni haramun to da an yi haka ya ce to shi kan shaida ta tabbata duk gabobin da sun yarda kai kai ka aikata wannan aiki kai ma ka karanta ka ce ka aikata sai mutum ya ce lima jahittum alaina qalu an qadara Allahu li janna kullu shay ya ya ido da kunne da kafa da hannu kuka yi mana mummunan shaida dama ba ina yin haka don kare mu kar mu shiga wuta bane ya za ku zo ku ba da shaida ku ce mun yi laifi din saboda Allah ne ya ba mu iko mu yi magana yau da ai ba mu taba yin magana ba yanzu Allah ya ba mu iko ne muka yi magana saboda haka mutane a mai da hankali a mai da hankali ya ba kuma da sha يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ranar tashin kiyama ran da Allah zai taimaki manzanninsa ya mana tukun launasin bi imanihim sannan a musu shaida a shigar da su aljanna wa'annan kuwa musu mummunan shaida a shigar da su wuta yau ba da fa'u zalimi na ma'azirtu rannan kowane hanzari kafirai suka kawo zalimi na babban suna ne na kafirai alkafiruna humu zalimuna amma duk mai zalunci sunansa azzalimi to amma nan an kawo wasu zahiri mawdu al-mudmari don a bayyana domin har ƙananan azzaluman ma sai su shigo musulmi ya yi zalunci ya zalunci dan uwansa mutum to azzalimi ne in ya zalunci kansa azzalimi ne to duk dai azzalumai ne azzalumai din ne yau ba layan ba'u zalimi na ma'aziratu kowace hujja kowane hanzari su kawo hanzarin ba zai amfane su ba a wannan rana yau mai kuma rishalu din wadau mun la'anatu Allah ya la'ance su wadau su uddar kuma Allah ya ajiye musu mummunan gida shi ne gidan jahannama Allah ya kiyaye ولقد آتينا موسى الهدى وورثنا من إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب يا رسول الله mun so ma kistanta maka kistar fir'auna da Musa da kistar ta zo inda inda fir'auna yake zaruni aqtul Musa wa yaqrabahu inni akhafu an yubaddila dinakum wa yajrid hasan وقال موسى إني أوتي بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه sai muka ɗauko magana rajulun mu'minun da muka yi tai muka yi tai muka yi tai muka je gaba muka bayyana maka ƙarshen fir'auna da mutanensa ba mu ƙarasa maka kistar annabi Musa din ba ko ko me ya faru bayan halakar da fir'auna da kafirai jan uwansa me ya faru ko muka yi maka wa'azi sannan muka baka hakuri ka za mu karanta maka kisar Musa da muka so muka muka soma wargada kai na Musa guda hakika bayan harakar da Fir'auna bayan wannan gugurmaya duka wargada hakika adena Musa kitaba mun baiwa annabi Musa at-Taura wargada na Musa guda mun ba shi shiriya shine annabci da hujjoji da ayoyi guda tara kuma bayan harakar da Fir'auna aka ba shi at-Taura wa auratna bani isra'ila alkitaba bayan sa kuma sai bani isra'ila suka gaji wannan littafi na at-taura wanda muka bashi bayan harakar da fir'auna suka zama suka suna gadon littafin nan wannan su gaji wannan inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yaqum biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru masubizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada wato da ya karbo littafin sai ya zama littafin mun rubuta dukkan abubuwan da mutane suke nema a ciki biya an wani kiran lil muttaqin a wani wuri banda alqur'ani a cikin littattafan Allah duka ba littafin da ya kai at-taura shine babban littafi bayan alqur'ani Allah kiran sa shi ma qur'an a wani wuri ba wurin da bani da kitaba hudan shi wannan littafi na Musa الدورة هدى شريعة لي وذكرى وأذين لأولي الأرباب أما ولم أبوتا هنكني domin da annabi Musa ya yi nisa da yake an wakkala littafin a hannun malaman su da su ne masu kulawa da shi masu kiyaye shi sun cancanta abubuwan da bai dace da son zuciyarsu ba cikin attaura din sun cancanta domin dama malamai ne aka ce su kula da shi ba kaman Qur'ani mu ba Qur'ani mu Allah ke na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ni na saukar da wannan littafi ni ko zan ci gaba da kiyaye wannan littafi la yati al-babil min bayni yadi wa la min khalfi farko da karshe ba wanda yake bata mu wannan littafi na ko ya rage wasu abubuwa ko ya ƙara wasu abubuwa cikin ba wanda ya isa ya yi wannan irin wannan littafi da inji Allah Qur'ani kenan amma taura inna anzalna tawrata fiha ulum ya ku bi adamin da samu lil ladina wa rabbani wa wasufizu min kitabillah an ba su ajiyar littafin da kiyaye littafin duk su su su abaru din manyan malaman yahuda su suke kiyaye littafin yadda aka aka samu canji duk inda bai musu ba sai su taro in sun yi taro sai su zartar da abin da suke so su goge abin da ba sa so kamar wani lokaci sai littafin ya zama an sa abubuwa marasa kyau a cikin littafin an canja shi na hudan wa zikirai lil mu'min littafin an taura hudan shari'a ne wa zikirai wa azi ne li wuri da barko kuma abu ta hankali
فاصبر وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر إن وعد الله حق ربي لذنبك وسمي بحمد ربك بالعشي والإبكار يا رسول الله كيف أقول كيف أقول يا رسول الله إن وعد الله حق القول ألا كالتيالي أتيلي إما أن يريك بعض الذين يدنون أو يتوقعون لك tafili ya kwanan ka nuna maka alkawari ya cika a gabanka ko kuma wani ya cika a bayan ka tafi a badar dai ya ga alkawari na duniya kam ya jika na lahira kuma yana tafi nan da aka manyan kagoran makka manya-manya aka harakar da su a badar suka mutu aka kama sauran manya-manyan da ba a kashe ba aka rataya musu haraji suka biya su ma saba'in din kaga Allah ya nuna wa annabi nasara sauran yan kuci babun da suke cewa lalle mu za mu ci gaba da kiyaye wannan abu su abu su yana kenan suka yi dai suka yi sai su ma bayan nan sai Allah ya sa annabi da kansa ya je har makka ya rufe su a garin su ya tara su a Ka'aba ya sa Bilal ya yi shela ya gaya musu yadda annabi yake sallallahu alaihi wasallama har suna rada suna ce amma wajada Muhammadun ghayra hadha al-ghurab wajina yanzu Muhammadu ya rasa wanda zai sa ya mana shela sai wannan bakin hankakan sannan suka koma ya ce a koma a saba a koma saba inda aka saba tabbar yada a koma annabi ce me kuke ganin zan yi da ku mutanen makka suka ce dan uwa annabi yanar ya koya musu idan an je ku rika cewa tallahi daga dasara kallahu alaina wa yakuna la kami ku rika faɗan haka suna ce tallahi daga dasara kallahu alaina wa yakuna la kami yadda ya ala makka da ma za ka rauna anni fa'ilun bikum suka ce akhun karimun ibnu akhin karim akhun karimun ibnu akhin karim al-qurba al-qurba ya rasulullah kai dan uwan mu ne mai daraja mai halin girma dan dan uwan mai daraja mai halin girma muna roƙon zumunta muna roƙon zumunta ya rasulullah da annabi ya kai ba kai ba za a yi sai abu da mutanen yadda aka yi wa banu quraiza annabi ya ce in zabo ba antum tulaqa inda muka wadiya ga ku je na zace ku ita nan aka bar su tulaka tulaka ku je na zake an zake ku ku ta ku ne dan ne hausa suka samu wai talaka shi ba sarki ba shi ba bawa ba taraka tulaka talaka shi ba sarki ba shi ba bawa sai Allah ya nuna masa alkawari ya gani da idansa a ranar badar ya gani da idansa a fatu makka sallallahu alaihi wa sallam واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار Allah yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya masa albishir ya hakukutar da shi alkawari yana zuwa kai hakuri kai dai ka riga neman gafara zunubinka ka riga tasbihi safe da yamma wa tadabir li zambika wa tasbih bi hamdi rabbika bil ajli wal ikram manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran annaba duk gaba sai daya balle ba shi shugaban su ba shi da zunubi amma tun da Allah ne ya faɗi akwai abin da Allah ya sani shi yasa ya faɗa amma ba irin zunubin mu ne ba shi wajibin manzon Allah kullum hankalinsa yana wajen Allah wajen huzuri da shuhudi in ji arifai kullum yana da hankalinsa wajen Allah gaba ɗaya ba waiwaya wani abu isar da aika wajibinsa ne Allah ne ya saki isar da aika amma abin da ke wajibinsa na farko shi da shuhud huzuri da shuhudi wato yana wajen Allah kuma yana ina tare da Allah to in wani abu irin wannan ya ɗan rabu kaɗan saboda isar da aikan Allah din hankalinsa ya koma wajen mutane ɗan kaɗan to sai ya ga kamar wannan ya zama laifi a gare shi sai Allah ya ce masa to ka tuba wa Allah kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin muslim wanda Amr bin Kuzari ya rawaita ya ku mutane istaghfirullah thumma tubu ilayhi wa inni la tubu ilayhi fil yawmi sab'ina marra ya ku mutane innahu la yuhanu ala qalbi fa astaghfirullah sab'ina marra ni ma nan da bana ni ma da nake mazumi bana zunubi nakan yi dan dan dudu haka kadan a zuciyata ba zan ji daɗi ba sai na aiki wari ko ɗari ko saba'in to annabi kenan ya ce mu yi istighfari bayan Allah ya ce wastaghfirullah Allah ya ga mana wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah sannan annabi ya ga mana mu nemi gafaran Allah sannan shi annabin da kansa Allah ya ce ta neman gafaran abin da yayi wa Allah alhali sallallahu alaihi wa sallam shi ya san abin da yake tsakaninsa da ubangijinsa wanda babu wannan tsakaninsu sallallahu alaihi wasallam amma haka Allah ya faɗa kuma don mu mu ji wannan mu kama istighfarin nan mu yi ta yi annabin da bai da zunubi ma ga yadda Allah ya ce masa shi ma ga yadda mana mana to mu kama istighfarin nan mu yi ta yi in ka yi istighfari daya Allah ya yafe maka dukkan zunubinka domin annabi ya ce hatta ibnu zambi kamar da zan bada ku in ka yi da yawa sai Allah ya soka gaba ɗaya ma ya ɗauke ka ya ajiye ka wajensa ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wato alfa'alina li tawbati at-ta'ibu al-fa'ilu kenan amma at-tawwabu mai yi da yawa to balle ba in kana yi da yawa sai Allah ya soka istighfari saboda haka yawan ta istighfari don Allah ya yi mana zuban mu har ma ya kai ga yana son mu ya ajiye mu wajensa inna Allah ma'adadin saka wallazi na musulun kuma ya ce inna la yuhibbu tawwabin Allah yana son masu yawan tuba wa tabi li zambika wa tabi bi hamdi rabbika bil ajil kai kai kai ta tasbihi wa ubangiji ka bil ashi wal ibke safe da yamma wannan ma irin na dadin ne safiya tun daga sha biyun dare ya wuce safiya ta shigo ana tafiya har sha biyun rana yayi to safiya ta kare kenan idan rana sha biyu ta wuce to barka da yamma kenan an daga wannan barka da yamma har zuwa sha biyun dare sha biyun dare kuma shine wasan lafika wa tafi ya bila bil ashi wal iftiri kenan ko yaushe kenan domin ummul na aisha ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yazkuru allah fi jami'i ayanihi manzo Allah kullum a cikin zikirin Allah yake ko lokacin cin abinci ko lokacin isar da aika ko lokacin bacci ma shi annabi sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ba ta bacci idansa ne ke ruwa saboda haka yawan da istighfari a samu soyayyen Allah bayan an samu gafarin zunubi wa tasbihi ta tasbihi wa Allah bil ali bil ashi wal ibtari safe da yamma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير
إن الذين يجادلون في إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فرقن سورة أنت منا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ba wanda zai jayayya da ayoyin Allah sai kafirai to wannan yanzu aka yi dai kusa da tsakiyar sura sai aka ce aka faɗi yujadiluna din nan من غير سلطان أتيهم كبر مقتا عند الله عند الذين آمنوا لكنكم أنت إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ما في جايية cikin ayoyin Allah wanda ba su da hujja to tun daga zamanin Adam da Allah ya kai aiko shi har zuwa yanzu nan kullum in gaskiya ta bayyana da mutanen ta sai ƙarya ta bayyana ita ba da mutanen ta sai ƙarya kuke kuma ƙarya kuke ƙarya kuke kuma ƙarya kuke yi amma na wajen gaskiya suna da hujjoji wanda suke tabbatattu na ƙarya kuma suna da hujjojinsu amma yujadu bil badili hujjojin ƙarya ne misali akidar mutanen China da mutanen Raja sun ce ba Allah wai da Allah yana nan da an gaishe muke mu musulmi muka ce ƙarya suke yi in ka dubi sama ka dubi kada ka dubi jikin ka ai ka san akwai Allah sannan aka dawo arna suka ce aiwa Allah akwai shi kai aiwa Allah ba ɗaya ne ma suna da yawa muka ce ƙarya suke yi Allah guda ɗaya ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل sannan a komo wajen kafirai masu littafi suka ce Allah a wurin su kafirai suka ce a Allah ba da yawa bane Allah uku ne sai muka ce laqad kafara alladheena qalu inna allaha salisu salasa duk wanda yace Allah uku ne kafiri ne kace a'a ba uku bane biyu ne in ji sharhul awsat akwai wani mutane suka ce wai Allah biyu ne Allah alheri da Allah sharri sharri ne suke kokuwa ba wanda ya kada wani har yanzu da Allah sharri ya kada Allah alheri to da za ba ga alheri ba da Allah alheri ya ya kada Allah sharri da ba ga sharri ba har yanzu kokuwa su da Allah biyu a'udhu billah muka ce wa qala Allah la tattakhidu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid muna da hujja mun gaya musu mun karyata su sana a komo aka ce to shikenan Allah dai ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne amma yana da annabawa sai wasu ya kace a a irin masu cewa Allah ya aiko su din nan suna cin tuwo suna shan ruwa suna kwana da iyalai da Allah yana da annaba ai da Allah zai annabawa da aiko malaiku sun zama annaba muka ce kariya suke Allah yana da mutane Allah yana da annabawa mutane masu albarka illa rijalan yuhi ilayhi fasalwa da suke yin kuntum la ta'lamuna kuma قل لو كان عند الملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي دا كون ملائكة يوكي باين كذا دا الله يكون ملائكة وما كنا متعني الله يكون ملائكة متعني نيدي الله يكي أيكوها sai aka yadda to shi kira Allah na aiko mutane amma waɗansu nan kan ba annabawa ba ne yahudu sun ce annabi isa ba annabi bane ya'udhu billahi sun ce annabi annabi dawud da rabbi suleiman duk ba annaba bane to duk wanda yace ya ware waɗansu annaba ya ce ba annaba ba ne ya zama kafiri hakan innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila wa lakahum kafiruna haqqan duk wanda ya ware wani annabi ya zama kafiri suke yanzu dai komai ya tabbata an yadda annabawa sun tabbata komai ya tabbata Allah ɗaya ne kuma yana da annabawansa to sahabban manzo Allah wanda Allah ya zabe su ya hada su da annabi zababbe muka ce dukkan su adilai ne yadda Allah ya bibi da manzanni ya bibi da annabawa da junan su haka ya bibi da sahabban ma dukkan su adilai ne dukkan su ala hudan min rabbihim abubuwan da ya faru tsakanin su yana karban tarihi wanda suka ce ba haka bane suna tukar sahabbai su zama ahlus sunna ba duk wanda ya soke sahabi ba ahlus sunna bane kika haka wuce wannan an yarda za ku kuma kace Allah yana da waliyai wanda suka ce a ai ko wani musulma waliyin Allah ne kar ka ji maganar wanda ake daure musu gindi ana ce musu waliyai din tun magana ne kowane musulmi ya waliyi ne muka ce haka ne tunda musulmi duka waliyi ne ba adumi ba ne ba musulmi waliyi ne amma cikin masu kuɗi ba wasu wanda suka zo su kuɗi masu mulki ba wasu suka wasu mulki a cikin malamai ba wasu wanda suka fi malamai ilimi akwai to tunda haka ne ai wata mankaba ce wata daraja ce farada ce da Allah yake ba wadansu bayinsa Allah ya yanke hanzari tunda ya ɗauki annabinsa annabi Musa mai magana da shi banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi da ya magana da annabi da Allah kamar annabi Musa shi ma sai aka ce masa ya zai ya wani wani bawan Allah ya yi ilimi kace Allah yana baiwa bayansa ilimi har ya tura masu daraja masu tafi da ilimi wajensa tare da shi bai kai su ba shi Khadir ba annabi bane waliyi ne daga cikin waliyan Allah da annabi ne ba zai jayayya da annabi Musa ba a shi security ne na fadan Allah ka san security in an tura shi kama kowa ko kamawa zai yi ya je kama ya je kama shi sai ya tsara wata raga ne shiga mota yaro ne kuma na wani gari ba to haka shi wannan security na fadan Allah shi Khadir aka don a nuna mana ne ilimin Allah bai da bai da iyaka ikon Allah bai da iyaka daga ƙarshe sai aka ce kai in ga un gaskiya in Allah law kana al-baru bidadan li kalimati rabbi la nafida al-baru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law jina misli madara mu gaya muku kar mutum ya samu wani ilimi ya yi kamu yake duk abin da ban sani ba babu shi ƙarya ne duk abin da ban sani babu shi ƙarya ne duk abin da nake ƙarya ne ku yarda ƙarya ne ba wanda ya sai haka Allah ce ai ilimin kalmomin Allah da teku za ta zama tawada a samu wasu tekun bakwai hada duk abin da ga duniya a bege shi ya zama alƙalami alƙalami ai ga rubuta sharhin kalmomin Allah sai tekun ta kare alƙalman su kare fassarar ilmomin Allah da wannan kalima din bai kare ba dole a yarda Allah yana da wata farala da yake ba bayinsa a zamanin annabta ya ba su annabta da manzanci da zamanin da ba na annabta ba irin zamani yanzu Allah yana da iko ya ɗauki wani ilimi da wata daraja ya soka wani bawansa ko ka ki ko ka so yana da shi tun da Allah ya baki saboda haka mutane su mai da hankali a tsaye da jayayya da gaskiya kowa ke jayayya da gaskiya karshensa zai zama kunya sai ya kunya da kowa ma idan ya ji kunya lokacin da ke kokowa da gaskiya din zai faɗi. Me yake hana mu yadda da gaskiya girman kai ne in ji Allah, girman kai ne yake hana mutane yarda da annabcin annabawa, girman kai ne yake yake sawa a yadda da darajar wasu sahabbai daga cikin sahabban manzon Allah girman kai ne yake sawa a ki waliyya ce ba waliyya bane mutane ne kamar kowa ana daure musu bindiya ke musu waliyya a'a idan an yaga an an dade wa Allah fadalarsa an dade masa iliminsa kenan baran da muke jin wani yana ba da labari yace ya ji wannan labari wajen wani wanda ya yarda da imaninsa da addininsa yace mata wani yayi mafarki a Makka mafarki ya ya ga annabi a mafarki annabi yake masa kaje abuwa kaza a nan makka akwai wani mai suna kaza kace na yi masa albishir ya zama dan aljanna mutumin ya damu wace gari ya sake yin mafarki ya gaya masa haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam wace gari yadda mu bai faɗa kuwa ba na uku sai ya je ne malamin sa babban malami ya ga ja wannan magana ta fi karfi na mu je wajen Sheikh bin Baz aka je wajen Sheikh bin Baz Sheikh bin Baz ya masa tambayoyi ya bashi amsa ne bashi amsa ya ce to ka tashi ka je ka idar da aika kaga ya yarda wai annabi ya aiki wajen wani da suka je suka samu mutumin wane ne wane aka ce shi mai wanke tafi na shi ne aka je wajen mai wanke tafi mun ba ba shi ga ne bara ba da kuje ya ba su ruwa da da dabino yace muna tambayan ka da me sana'a ka ji sana'a da ni mai aikin gidan waya ne kuma ni dan tafi ne to yaya ibadar ka take cewa na ba ruwan ku ba ruwan ku da ibada ta kun tambaye ni dai sana'a ta na ya na gaya muku domin ina da mani ko kujen security ne amma magana addini na da da ibadar faruwan ku kace to ai gane wannan da kuke ganin nan ya ga annabi sau uku an farki annabi ce a gaya maka yayi maka albishir da aljanna kuma bin bar ya yarda har yace ka isar da aika to mutumin makka ya yi mafarki ya ga annabi ya aike shi wurin wani ya masa albishir da aljanna aljanna bai bashi shehu tijjani ko daga annabi hanyar hanyar aljanna ya bashi ba aljanna ba dariqan dariqul jannat dariqa ta aljanna to an ga warki an ga an ga annabi warki ya ba da aljanna ma bai yi mamaki ba sai an annabi ya ba da dariƙar zuwa aljanna ya zama mamaki shi wannan mutum ga dubban da sawu a wurin Allah ba su same shi yana sallah ba ba su same shi yana takara ba ba su same shi yana tasbihi ba me suka zama yana wanke taksi ya za ka gane bai wanda Allah ya masa yana wanke taksi kuma gaskiya ne Allah annabi ya ba shi tasbihi yanzu dan aljanna ne amma ba irin albishir irin wanda yake daidai da su abubakar da wanda ashiratu mubashiratu amma shi ma dan aljanna ne to akwai irin su da yawa ɗaruruka ne ma wanda an tafi musu albishir da aljanna ne ba wai guda goma nan ne kadai ba guda goma su da a fara kira suke a cikin zaman su yan aljanna ne tun daga lokacin wanda ake karanta ya jama'a musulmi don Allah kar a rika takaita ikon Allah kada a rika takaita ilimin Allah ko kulli ilimin ali inna dara kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to Allah ya ba mu sama wa kanmu lafiya kar mu mu rage wa Allah ikonsa kar mu rage masa ilimin sa mu bashi da ikonsa yana lara kullu shin gade akwai wa kullu ne ilimin ali komai ilimin ka akwai ilimin da ya wuce naka a yadda da wannan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya alhamdulillah to Allah mana gafara Allah ya gamu Allah ya iyaye mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya sa ta mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ga doyin mu Allah ka ga wanda suke neman addu'a wurin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah mu zauna lafiya Allah Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah kiyaye mu sharrin duniya da lahira masu da bakon mu cikin addini Allah ya mu albarka nan sallallahu alaihi wa sallam harama da malikin اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق نافع الحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
فإني فقير ضارع عند بابك الأذين وأرجو الفيض والفضل والجدى وما أن منكم راضيا بسواكم فقل لي يا محمود قل لي منتقى وهب لي مقاما فالتقى فرجونه أتبع أقطاب الفهول من الورى بلا سبب مني مؤفى ومصطفى مبارك نصل المعتدين ذوي الجناح مصونا عن الأعداء شاهد وجوههم ومحمود أفعال الكريمة على الأطاع بداي رسول الله أحمد الناصري وفاتح إقلاق الولال من اهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تعقينا على كل مقتدى عليه صلاة الله ثم سلامه وأبقى قديما للأمين ومهتدى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والساجل الكرام ذوي الأولى